له ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha biyu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratul araf kuma za mu ci gaba daga aya ta hamsin da biyar insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan kusancin Allah madaukaki ga bayinsa. kusancin Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa. Ƙala Allah ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ku kira mahalicinku kuna masu tawali'u wa khufiyatan tabarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku kira mahallicin ku kuna masu tawali'u ku kira shi a goye lalle shi Allah bai son masu ketare iyaka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kada ku yi barna a ƙasa a bayan an gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'an kuma ku kira Allah a halin tsoro da kuma halin kwadayi إن رحمة الله قريب من المحسنين للي رحمة الله تنقصني كما سكوت تاوى فتوانا نن آيوي قدا بيو suna cikin dalilai waɗanda suka zo cikin alkur'ani waɗanda suke bayanin kusancin Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa kusancin Allah madaukaki ga bayinsa tare da cewa wajibi ne mutum ya tabbatar da cewa zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kusa ga bayinsa, saboda Allah madaukaki ya faɗa mana inda zatinsa take. Zatin Allah madaukaki yana saman al'arshi. To, amma akwai matsalar da ta shafi kusancin Allah ga bayi. waɗannan ayoyi suna cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da wannan ka yarda da cewa zatin Allah madaukaki yana saman al'arshi wannan shine aqidar ahlus sunnati wal jama'a kana samun haka tun daga bayanin al-imam Abu Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-imam Malik as-Sabir marubucin littafin risala tun daga littafin risala kana ganin abin da malamin ya faɗa wannan malamin الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني malami ne da ya samu karbuwa a duniyar ahalus sunna saboda haka ya sama ake kiransa al-imamu malik as-sabir wato karamin al-imamu malik tsakaninsa da al-imamu malik akwai mutane hudu ya rasu a watan sha'ban hijira na da shekara 389 wato shekara dubu ɗaya da arba'in da bakwai da suka wuce a yau marubucin littafin a risala kuma ana cewa ya rubuta risala yana ma da shekara goma sha bakwai mun sha gabatar da wannan bayani saboda malamin nan malamai magabata suna ɗaukansa cikin wato malaman da suka yi wa sunna hidima a tarihin musulunci don haka yasa galibin malamai da suka yi rubuce-rubuce ta sashin aqida da wuya ka samu malami ya rubuta littafi ya gama bai kawo bayanin al-imam abu abdullah ibn abi zaidin al-qayrawani ba zai yi wuya ana daukansa da kima kwarai daga cikin malamai da suka yi rubutu game da muhimmancin bayanin wannan malami malamin da ya rubuta littafin risala akwai ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo bayanin ibn abi zaid al-qayrawani mai littafin risala a wurare da yawa a littafin sa kamar ijtima'u juyush al-islamiyya shafi na 150 yana cewa zikiru qawl al-imam malik as-sabir abi muhammad abdullah bin abi zaid al-qayrawani fi khutubati risalatihi al-mashhura ibn abi zaid al-qayrawani da ya rubuta littafin risala a hudubar risala a farkon littafin ga abin da ya rubuta domin da'iman malamai abin da suke sawa a farkon littafi suna sa matsaloli da muhimmai saboda haka mai littafin risala a farkon littafinsa ya gabatar da huduba yana cewa wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah yana saman al'arshinsa da zatinsa, amma Allah yana ko'ina ta iliminsa. Yana ko'ina ta iliminsa, amma zatinsa fa, yana saman al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya yi ishara ga maganar al'imamu Malik Asagir a littafansa da dama, haka ma wasu malamai kamar Ibn Taymiyya ya yi magana kan Ibn Abi Zaidin Alƙairawani a littafin Majmu'u Fatawa, mujallar na biyar shafin 189. da al'imamu zahabi a littafinsa kitabul uluwi lil aliyyar gafar shafin 171 da littafinsa kitabul arshi shafi na 263 ibn qayyim kuma fa istima'u juyush al-islamiyya da mukhtasar sawa'iq al-mursala ga mujallad nabi shafin 134 waɗannan malamai duka sun kawo bayanin mai littafin risala saboda maganarsa ta dace da aqida ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidan as-salafus salih amma yana da kyau mu sani cewa Allah madaukaki yana saman al'arshi da zatinsa amma yana ko'ina ta iliminsa to kusancin Allah madaukaki baya kama da sanin Allah da ganin Allah da ile wato sanin Allah da ganin Allah da jinsa da ikonsa da nufinsa akwai bambanci wato jin Allah yana ko'ina ganin Allah yana ko'ina sanin Allah yana ko'ina ikon Allah yana ko'ina nufin Allah yana ko'ina amma kusancin Allah ba la wannan dalilin ya sa ibn qayyim a littafinsa kitabul fawaid da kuma muftasar sawa'iq al-mursala ala jahmiyyah wal mu'attila mujallad na farko shafin 482 yace inna qurbar rabbi ta'ala inna ma warada khassan wala aman kusancin Allah ake dali yace qurbuhu min da'ihi bil ijaba wa min muti'ihi bil isaba abin da ya zo cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kusancin Allah yana kasancewa ne ta hanyoyi biyu ko dai ta hanyar ka roƙi Allah ya kusance ka ko ta hanyar kana bautan Allah ya saka maka walam yaji'il qurbu kama ja'at al-ma'iyya khassa wa amma don haka ibn al-qayyim yace fa laysa fil qur'ani wala fi sunnah anna Allah qaribun min kulli ahadin babu hujjar da ta zo cikin alkur'ani babu hujja da ta zo a sunnar mazon Allah wacce take tabbatar da cewa Allah yana kusa da kowa babu wannan hujja wa annahu qaribun min al-kafir a ce Allah yana kusa da kafiri a Allah yana kusa da kafiri yana kusa da fajiri wa inna ma ja'a khassatan duk inda ka ji an yi magana akan kusancin Allah a cikin alkur'ani wannan kusanci ya keɓanta. banta akwai dalilin kusanci kamar misali a suratul baqara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
kaga wannan yana suratul baqara Allah madaukake yana magana akan kusancinsa amma sai hada maganar da addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun yi tambaya gare ka game da ni fa inni qaribun ni makusanci ne ujibu da'awatad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ibn al-qayyim yace fa hadha qurbuhu min da'i wannan magana ne akan kusancin Allah ga wanda ya kira shi wanda ya kira shi to Allah yana kusa da shi wasa'ilihi bi a suratul a'raf inda muke yace ah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين يشي ولم يقل قريبا والأصل أصلي أبن دي كما تأتيشين إن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة من المحسنين Allah yana kusa da masu kyautatawa, rahamar Allah tana kusa da masu kyautatawa, ko amma sai Allah ya haɗa su a lamiri guda. فيكون قد أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه sai Allah ya haɗa su a cikin lamiri guda ya ba da labarin kusancin zatinsa da kuma kusancin ladansa kusancin sakayyarsa ga masu kyautatawa inna Allah qaribun min al-muslimin inna rahmatallahi qaribatun min al-muslimin sai Allah ya haɗa su a lamiri guda inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin wannan ya zo da misalai da yawa a cikin alkur'ani in ji ibn qayyim Allah yakan hada abu biyu a cikin lamiri guda kamar yadda ya hada rahamarsa da zatinsa a lamiri guda inna rahmatallahi qaribun min almuslimin maimakon qaribatun min almuslimin sai Allah ya hada domin qaribun yana magana ne akan shi kansa zatinsa أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه بلفظ واحد ya kawo irin wannan misali a cikin alkur'ani a wurare da yawa akwai misali haka inda Allah ke hada abubuwa guda biyu cikin lamiri guda kamar misali a suratu tauba inda Allah ke magana akan munafikai yace ya halifuna billahi lakum يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ya halifuna billahi mala- munafikai suna rantsuwa da Allah yana magana kan munafikai suratul tauba aya ta 62 yahlifuna billahi lakum suna muku rantsuwa da Allah li yurdukum wai dan su sa ku yarda wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma tunda abu biyu ne ko Allahu wa rasuluhu haqqu an yurduhuma amma sai Allah ya bar lafazi lamiri guda a haqqu an yurduhu in kanu mu'minin dan duk wanda ya samu yardan Allah to ya samu yardan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka lamiri guda ma yana isarwa haka nan ibn al-qayyim ya bada misali da aya ta 34 ta suratu tauba shi ma والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة ودن سكي آدنا زيناري da azurfa su goye wala yunfiqunahuma saboda az-zahab wal fidda abu biyu ne ai ko yanda ya kamata shine ya ce wala yunfiqunahuma amma Allah bai faɗi hakan ba yace wala yunfiqunaha domin matsalan zakkan guda ɗaya ne wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim wato a takaice abin da ibnu qayyim yake nufi ya faɗi wannan a cikin kitabul fawaid da kuma muktasar sawa'iqil mursala yana tabbatar da cewa kusancin Allah baya kama da wato sanin Allah da ganin Allah da ilimin Allah da ƙudurar Allah da iradarsa domin jin Allah ya mamaye komi ganin Allah ya mamaye komi sanin Allah ya mamaye komi ƙudurar Allah iradar Allah amma kusancin Allah ba haka ba ne inda duka ji an yi maganar kusancin Allah wasu ne Allah ya keɓe su saboda haka a fahimtar ibn al-qayyim jawziya ba a cewa Allah yana kusa da kafiri ko da kaji malami ya faɗa haka kusancin ba na zati bane kusancin na sani ne ko kusancin gani ko kusancin iko da kusancin nufi na'am Allah yana kusa da kafiri ta saninsa da ganinsa amma ta zatinsa la a nan maganar da ake cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin idan ana cewa Allah yana kusa da masu masu kyautatawa rahamar Allah tana kusa da masu kyautatawa idan aka ce Allah yana kusa to ba wai ana nufin sanin Allah bane la zatin Allah yana kusa shi ne abin da Ibn Qayyim yake cewa wa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qarib fa inni qaribun din karka dauka ai qurbus sam'i ko qurbul basar da qurbul ilmi la bal huwa qurbuz zati lakin yana kasancewa ne liman da'a rabbahu saboda haka Allah yana kusa kusancin zati ga wanda ya kira shi saboda haka duk sa'ilin da kaje an yi magana akan kusanci wannan kusanci ana magana ne akan ɗayan biyu in ji ibn qayyim jawziya ko dai ana magana akan karo ki Allah sai ya ce Allah yana kusa da kai don zai amsa ba ko kuwa kana bautan Allah sai ya ce Allah yana kusa da kai wannan duka akwai hujjojinsu cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma idan ana maganar kusanci ga kowa falaysa fil qur'ani wala fi sunna anna allah qaribun min kulli ahad babu wata hujjar alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah wacce ta tabbatar da haka ya faɗi irin wannan a littafin sa annuniya da mujallar na biyu shafin 229 yana cewa wa huwa al-qaribu wa qurbuhu al-mukhtassu bi da'i wa 'abiduhu 'ala al-imani wa huwa al-qaribu wa qurbuhu al-mukhtassu bi da'i wa 'abiduhu 'ala al-imani abin da yake fada littafin nuniya Allah makusanci ne amma kusancinsa ya keɓanta ne ga wanda ya kira shi da kuma wanda yake bautansa idan kiran yayi akan imani idan bautan yayi shi akan imani وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني wato Allah shi ke amsa kira yana amsa kiran wanda duk ya kira shi yana cewa wa zai kira ni in amsa wa huwa al-mujibu li da'awati al-mudqarri iz yad'uhu fi sirrin wa fi ilani Allah yana amsa kiran wanda ya shiga matsi idan mutum ya kira shi a boye ko a bayyane wa huwa al-jawadu fajuduhu amma al-wujuda jami'ahu bil fadli wal ihsani Allah shine mai kirki wanda kirkinsa ya mamaye duniya gaba da ya mamaye halittunsa wa huwa al-jawadu fala yukhayyib sa'ilan walau annahu min ummati al-kufran Allah mai kyauta ne don haka baya kunyata wanda ya roke shi Allah mai yawan kyauta ne ko da kafiri ne ya roki Allah Allah zai bashi saboda kirkin Allah subhanahu wa ta'ala وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان wannan yana cikin littafin nuniya da sharhu kasida ibn qayyim tawdihul maqasid yace wa huwa al-qarib wa qurbuhu al-mukhtass bid-da'i wa abiduhu 'ala al-iman Allah mai kusantar bawa ne amma fa kusancinsa ya keɓanci wanda ya kira shi ko wanda ya bauta masa yace wannan yani innal qurba al-mazkur shine wanda yazo cikin al-qur'ani bayanin sa yazo a suratul bakara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun inna hadha al-qurba muqtassun bid-da'i wannan kusancin da ake magana kusanci ne na zatin Allah kuma ya shafi wanda ya kira Allah fa huwa subhanahu qaribun mimman da'ahu kamar yadda annabi salih alaihi salam yake faɗa a suratul hud aya ta sha biyar ya qaumi قال ibuduni يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ya qaumi ibudullah ya ku jama'a ta ku bauta ma Allah inji annabi salih alaihi salam ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bauta in ba shi ba huwa ansha'akum min al-ard Allah shi ya kirkiro halittan ku daga ƙasa wasta'marakum fiha kuma ya ba ku damar mallakan ƙasa din shine al-istimar ja'alakum fiha umaran Allah ya ba ku daman shugabancin ƙasa ku ke raya ta tu'amirunaha wa tastabillunaha fastaghfiruhu sai ku nemi gafaran Allah kuma tubu ila sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib lalle Allah mahalicci na ma- mai kusanci ne sannan mai amsa kira ne yace qaribun mujibun me yasa aka kawo Allah mai kusanci ne mai amsa kira kar ka dauka ga kowa ne kada ka dauka ga kowa ne ka dauki fa- bayan maganar ita za ta nuna maka fa huwa maqrunun bit tawbati wal istighfar da farko abin da annabi salihu ya ce fastaghfiruhu thumma tubu ilai ku nemi gafaran Allah ku tuba gare shi sannan sai ce inna rabbi qaribun mujibun lalle Allah mahalicci na mai kusanci ne idan aka ce mai kusanci ne anan ana nufin yana kusantar wanda ya nemi gafaransa qaribun mujibun listighfaril mustaghfirin التائبين التائبين إليه waɗanda suka tuba ga Allah waɗanda suka nemi gafaran Allah Allah yana kusa da su Ibn Qayyim ya kawo dalilai yake magana a kai kuma ba shi ɗai ba malamai da yawa magabata sun tabbatar da cewa in ana batun kusancin Allah to kusancin nan ba ga kowa ba ne kusanci yana kasancewa ne imma kana addu'a kana roƙon Allah to Allah yana kusa da kai فإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب saboda magana da ya cewa ujibu da'wata da'i idza da'a saboda ka ka'idar wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun don haka Allah mai kusanci ne ga mai kiransa kuma Allah mai kusanci ne ga mai bautansa saboda haka yasa idan mutum yana sallah yana zama kusa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda kada cikin ibada. Don haka ko da ka ji wani malami yana maganar kusancin Allah ga bayi gaba ɗaya a'a ba ainihin kusancin da ake magana na zati ba yana magana ne akan qaribun bi ilmihi min khalqihi qaribun mimman yad'uhu bil ijaba kamar bayanin al-Imam al-Khattabi wanda ya littafin sha'anu du'a Allah mai kusanci ne kusancin ilimi ga bayi wannan haka ne duk bayansa Allah madaukaki yana kusa da su ta iliminsa ta ikonsa ta saninsa ta jinsa ta ganinsa amma kusancin zati ba ga kowa bane sai ga wanda ya roki Allah subhanahu wataala saboda haka yasa addu'a take da daraja kware addu'a tana da daraja domin lokacin da zaka yi addu'a lokacin kana kusantar Allah kusanci na zati wannan shine abin da malamai suke magana kai ba kusancin ma ilimi ba yaya yake wannan kuma Allah tabaraka wata'ala ya bar mu kansa sani akwai maganar ibnu taymiya a littafin al-aqidatul wasitiyya al-aqidatul wasitiyya shafin 230 wa ma dhukira fil kitabi was sunna min qurbihi wa ma'iyyatihi la yunafi ma dhukira min uluwihi wa fawqiyatihi idan aka ce Allah yana kusa kusancin zati ga mai roƙonsa Allah yana kusa kusancin zati ga mai bautansa da sai kuma ka ce to ai mun ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya tabbata a sama al'arshi yaya za a yana sama al'arshi kuma yana kusa da mai bautansa sai ya ce fa innahu subhanahu laysa kamislihi shay'un fi jami'i nu'utihi ba wanda ya isa ya siffanta Allah da halitta amma wajibi ne gaskanta abin da Allah ya faɗa wa huwa aliyun fi dunuwi duk da cewa Allah yana da ɗaukakan gaske yana saman al'arshi amma kuma qaribun fi uluwi a ɗaukakan nan nasa Allah yana kusa da bawa idan yana roƙonsa Allah yana kusa da bawa idan yana bautansa kusanci na haƙiƙa kusanci na zaki wanda shine abin da ayoyi da hadisai suka tabbatar da shi kaga kenan ba wai maganar kusanci na ilimi ba kusanci na ilimi daban Allah yana sama al'arshi kamar yadda mai risala ya fada yana saman al'arshi bi zati amma yana ko ina wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yana kowane wuri ta iliminsa wannan haka ne amma idan ana maganar kusanci fa la kusanci na zati da zaran ka ji Allah ya yi magana akan kusanci a cikin alkur'ani to ana maganar kusancin zatin Allah idan kana so ka kusanci zatin Allah sai ka kama abubuwa guda biyu ko dai ka yi addu'a ko ka yi ibada ko dai ka yi addu'a ko ibada saboda a kansu ne Allah ya magana akan yana kusantar bawa fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun can ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin haka ibnu ibnu al-usaymin shi ma akwai littafin sa da ya sharh al-aqidah al-wasitiyya yace wa qad dakhala fi dhalika al-iman yani yajibu al-iman bima wasafa Allah bihi nafsahu wajibi ne mu yi imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa min annahu qaribun mujibi na Allah yace shi makusanci ne mai amsa kira to wajibi ne mu yadda Allah yana kusa idan Allah madaukaki yace bawa idan ya tsaya a sallah Allah yana kusantarsa don haka yasa ba a san ma wani ya gilma ta gabanka wajibi ne a samu sutura to karka musanta idan aka ce Allah da zatinsa yana saman al'arshi wannan karka musanta domin gaskanta maganar Allah dole ne sannan siffanta Allah tabaraka wa ta'ala haramun ne yace fa huwa subhanahu qaribun mimman yad'uhu wa yunajihi Allah yana kusa da wanda ya kira shi da kuma wanda ke roƙonsa wanda ke bautansa yasma'u du'a'ahu wa najwahu Allah yana jin kiransa yana jin ganawar da yake da shi kamar a sallah kenan wa yujibu du'a'ahu mata sha'a wa kaifa sha'a Allah yana amsa addu'ansa lokacin da ya ga dama da kuma yadda ya ga dama fa huwa ta'ala qaribun qurbal ilmi wal ihata Allah mai kusantar bayi ne kusanci na ilimi da kuma kusanci na kewaye halittunsa da sani kaga Allah ya san komi sannan kuma Allah yana kusantar mai bautansa wanda kusanta ce ta ta musamman haka a littafin sa sharhu kitab aqidati ahli sunnah wal jamaa باب الإيمان بصفتي الألو والمئية يتي الصحيح أن القرب لا ينقصي كسنشن الله بدادين وأنه خاص بمن يعبد الله تعالى أو يدعوه فقط kusancin Allah guda ɗaya ne tak ya keɓanta ga wanda ke bautan Allah ko wanda ya kira Allah falaisa Allah ta'ala qariban min al-kafir kaga ibnu al-usaymi shi ma ya tabbatar da abin da ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa ibn al-qayyim al-jawziya yace babu hujjar al-qur'ani ko hujja na hadisin manzon Allah wanda ya tabbatar da cewa Allah yana kusa da kafiri idan aka ce Allah yana kusa da kafiri ta ilimi wannan wannan ba ba gardama kai Allah ya san kafiri yana jin abin da yake ya wannan duka amma kusancin zati bai yiwuwa ga kowa sai wanda ke bautar Allah sai wanda ke roƙon Allah wannan ayar abin da take karantar da mu kenan لأن القرب وصف اختص من أخص من المئية idan aka ce Allah yana kusa to ya fi ƙarfin ma a ce Allah yana tare da kamar inda akan ce Allah yana tare da masu hakuri Allah yana tare da masu kyautatawa Allah yana tare da masu imani amma idan aka ce Allah yana kusa Ibn Usaymin ya ce cewar Allah yana kusa ya fi a ce Allah yana tare da kai Allah yana kusa da kai ya fi a ce Allah yana tare da kai domin idan aka ce Allah yana kusa da kai to wannan ya tabbatar da kusancin zaki amma idan aka ce Allah yana tare da kai tarayyar tana iya zama ta sanin Allah ko ta ganin Allah ko ta ikon Allah ko ta nufin Allah yana saman al'arshinsa amma kuma yana tare da kai ta ina ta iliminsa yana saman al'arshi amma yana tare da kai ta ina ta ganinsa yana saman al'arshi amma yana tare da kai ta ina ta ikonsa amma idan aka ce Allah yana kusa da kai to ba maganar ba maganar cewa a'a ana maganar kusanci ne na al-ihaqu Allah ana maganar kusanci ne na al-ma'iyya ana yana cewa akhassu min al-ma'iyya qurb yani kusanci na zati wanda yafi ma a ce Allah yana tare da kai wa hadha lam yarid al-qurb mawsufan bihi Allah azza wa jalla illa fi halati du'a saboda haka ibnu usaymin yace idan ana maganar kusancin Allah babu inda magana yazo akan ta sai lokacin addu'a فإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا سألوك فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني إذا الله يقول فإني قريب bai ƙara da iliminsa ba, bai ƙara da ikonsa ba, idan ya ce fa'inni karibun yana nufin ƙurbu zati, yana nufin ina kusa da zati na ga wanda ya kira ni. domin idan ka canza ma'anar fa'inni karibin ka ce bi ilmi nan an yi ma'alla shishigi ba haka ya faɗa ba fa'inni karibun bi zati shi ne fassarar farko ni ina kusa ne ga bawana da zati na idan ya kira ni ina amsawa sannan lokacin addu'a ibada shi ma an samu hujja an samu hujja kamar hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ba da mahaliccinsa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih lokacin da bawa yake zama mafi kusanci ga mahaliccinsa shine wa huwa sajidun idan yana cikin sujuda ka lura da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana baya magana akan kusancin Allah ta sanin sa ko ta ganinsa la yana magana akan Allah kansa idan kana sujuda kana kusa da shi haka manzo Allah ya faɗa idan ka canza ma'anarsa to mutum yana shiga ga tawili wanda yana zama laifi ga, ga malaman aqida aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusancin bawa ga Allah mahaliccinsa min rabbih aqrabu min rabbih inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun idan mutum yana sujuda sai manzo Allah ya ce fa aksiru addu'a sai ku yawaita addu'a hadisin yana musnadul imam Ahmad sahih Muslim sun Abi Dawud da kuma sunan Nasa'i kaga an samu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa Allah yana kusantar bawa idan yana cikin ibada wani irin kusanta ka ce kusantar zati ya za a ce Allah yana kusa da bawa yana sallah sannan kuma an ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah mai rahama ya tabbata sama al'arshi, ya za a ce kuma ya kana sallah lokacin da kai sujuda yana kusa da kai, a laisa ka mislihi shehu. Amma idan Allah ya faɗi magana dole ka gaskata, yaya ake bawa ya zama yana kusa da Allah idan ya yi sujuda, Allah bai mana bayaninsa ba, manzon Allah ma bai bayyana mana ba, amma gaskanta maganar manzon Allah fa dole ne. Yasa malamai suka yi magana akan haka cewa kusanci da ake magana kusancin zati ne ba kusancin ilimi ko kusanci na jin Allah da ganinsa ba. Al'imamu Sa'adi a tafsirinsa Taisirul Karimin Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, Al-Karibul Mujib wanda ya zo a Suratu Hud aya ta goma sha biyar. Allah mai kusanci ne ga bayi, Allah mai amsa kira ne na bayi. ya ce ai huwa ta'ala alkaribu min kulli ahadin Allah yana zama kusa ga kowa kusa ga kowa ya ce yana kasancewa kusancinsa iri biyu wato ta wajen bayanin malamai su malamai idan suna maganar kusancin Allah idan kana karanta littafansu za ka samu suna magana kamar kusancin iri biyu ne akwai kusanci na ilimi wa khibra qurbun am shine ake fassara Allah yana kusa da bawa a ce Allah yana ganinsa yana jinsa yana da iko kansa wannan ba shine ake magana akai ba qurbun khasun wanda ibnu qayyim yake magana yana kasancewa ne min abidihi wa sa'ilihi wai muhibbihi wa huwa qurbun la tudrak lahu alhaqiqa yace wannan kusancin da Allah ke mabawa a lokacin da bawa yake roƙonsa babu wanda ya san haƙiƙani yanda yake amma dole ne ka gaskanta saboda haka musulmi yana gaskanta cewa Allah yana sama al'arshi da zatinsa sannan musulmi ya gaskanta cewa Allah yana kusa da mai roƙonsa da zatinsa, Allah yana kusa da mai bautansa da zatinsa. Wannan kusanci shi ne ake kira kusanci na musamman bai kasancewa ga kowa sai ga wanda ke bautan Allah sai wanda ke roƙonsa. Wannan shi yake nuna muhimmancin addu'a a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan a dalilin addu'a Allah zai kusanci bawa, sai ka lura da muhimmancin addu'a ga sunnar manzon Allah. babu malamin da ya yi magana mai tsawo game da waɗannan ayoyi guda biyu na suratul araf aya ta hamsin da biyar da aya ta hamsin da shida a iya karatuna kamar ibnu taimiyya majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyar shafi na goma har zuwa shafi na ishirin da takwas ya yi magana game da waɗannan ayoyi guda biyu irin ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a cikinsu waɗannan ayoyi na suratul araf yace hatanil ayatani mushtamilatani ala adabi nau'ai du'a waɗannan ayoyi guda biyu suna ɗauke da ladubban addu'a ayoyi guda biyu na suratul a'raf ud'u rabbakum tabarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين yace suna ɗauke da ladubban addu'a addu'a iri biyu, du'a'ul ibadati wa du'a'ul matsala, addu'a ta ibada da addu'a ta roƙon bukata, domin idan kana bautan Allah, bautan da kake ma Allah ita ma addu'a ce, saboda ka yasa ake kiransa du'a'ul ibada. A sannan ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, wannan ana kiransa du'a'ul matsala. Addu'a ta roƙon bukata. So waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar mana yadda ake addu'a ta ibada da kuma yadda ake addu'a ta roƙon bukata wajen Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما yace domin duk inda aka yi maganan addu'a a cikin alkur'ani ko dai ana nufin ibadar Allah ibada gaba ɗayanta ita ce addu'a din ko ko ana nufin roƙon Allah فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه idan aka ce bawa ya roƙi Allah bawa ya roƙi Allah wata bukata dama bukatarsa ba ta wuce yana neman taimakon Allah subhanahu wata'ala ya biya mar wata bukata ko ko ya kawar masa da wata cuta ba yace to fa qauluhu ta'ala ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya da Allah ya ce ku kira Allah mahalicin kuna masu tawali'u kuma ku kira shi a ɓoye ya ce wannan ya shafi dukkan nau'in addu'a ko dai ibadar gaba ɗayanta ko kuma roƙon Allah wata mas'ala ya tanawalu nau'ayin du'a lakin nahu zahiru fi du'ayin mas'ala ko da yake anan Allah madaukake yana magana ne akan ladubban roƙonsa idan kana da wata bukata to ga abubuwan da zaka kiyaye idan kana da wata bukata wajen Allah to ka kiyaye waɗannan abubuwa idan ka kiyaye su ana ma fatan za ka samu ijaba yace don haka wannan ya shafi ibadar mumini gaba ɗayanta kuma ya shafi addu'ar mumini idan zai roki Allah wata bukata ibn taymiya ya kawo maganar al-hasan al-basri me muhimmancin wato kalmar da ta zo cikin wannan aya da Allah madaukaki ya ce tabarru'an wa khufiya ku kira Allah kuna tawali'u ku kira Allah a goye me yasa Allah ya ce a goye ya kawo bayanin al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri tabi'i ne yace baina da'awati sirri wa da'awati al-alaniya sab'una bi'fa idan ana magana bambanci tazara da take tsakanin addu'ar da kai wa Allah a goye ka ɓuya ka roƙi Allah da kuma addu'an da ka yi ta a bayyane tazaran da take tsakaninsu an samu kamar ninki saba'in wato falalan da ke tsakanin waɗannan saboda ka addu'an da za ka yi ta a ɓoye darajanta ya fi addu'an da ka bayyana don haka yasa Allah madaukaki ya karantar da mu daga cikin ladubba na addu'a mu ɓoye addu'a mu yi tawali'u ga Allah Al-Hasan al-Basri ya bada misali yace in kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihi an-nas nayi zamani da wasu mutane yana nufin sahabban annabi saboda tabi'i ne wato a zamanin sa akwai sahabbai akwai malamai tabi'ai waɗanda ke ƙoƙarin aiki da wannan aya Allah ya ce ku kira shi kuna masu tawali'u kuma ku kira shi a ɓoye to kiran nan yana yiwuwa ta bauta ne ku bauta masa a ɓoye ku bauta mar a samu tawali'u yana yiwuwa kiran nan na biyan bukata ne alhassan basari ya ce nakan mun yi zamani da mutanen da zaka samu mutum ya haddace alkur'ani amma makwabtansa ma ba sani ba saboda me yana kokarin ɓoye haddan nan kada wani ya sani in banda Allah yana kokarin ɓoye haddan nan baya son wani ya san shi in ba Allah ba وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشكر به الناس ناي zamanin da mutane zaka samu mutum yayi ilimi mai yawa yana da zurfin ilimi amma duk da haka mutane ba sani ba Allah ya bashi ilimi amma yana kokarin koyewa bai san a sani wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata tawila fi baytihi wa indahu zuwar wa ma yashkuruna bi Al-Hasan al-Basri yace mutum yakan yi baki su sauka a gidansa amma ya daɗe yana sallah yana yana qiyamul layl bakin ma bu sani ba saboda kokarin ya boye ibadar sakar mutane su sani yace wa laqad adrakna aqwaman ma kana ala al-ardi min amalin yaqdiruna an ya'malu fi sirri fayakunu alaniyatan abadan yace na riski mutane na riski mutane yana nufin ya riski sahabban annabi su sahabban annabi idan aka ce akwai wani aiki da zaka iya yin sa a boye idan dai aikin za a iya yin sa a goyi domin ba duka aiki bane aka ce a goyi akwai aikin da dole sai ka bayyana to idan dai aiki ana iya boye shi su sahabbai ba sa bayyana shi in ji al-hasan al-basri wa laqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa ma yusma'u lahum sawtu musulmai za su dage suna addu'a amma baka jin muryar da ke fita daga bakunan su ma kanat illa hamsan bainahum wa bain rabbihim azza wa jalla babu komi da ke tsakaninsu da Allah wato face magana ta ɓoye, magana ce suke yin ta a ɓoye tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala, don haka ba sa bayyana addu'ansu bare wani ma'aji, don haka sai ya karanta ita wannan aya, ud'u rabbakum tabarru'an wa kufiya. Ibn Taymiyyah ya kawo bayanin Al-Hasan al-Basri a ƙarƙashin fassarar wannan aya, haka na Ibn Jarir al-Tabari da malaman tafsiri da yawa. saboda ya nuna maka muhimmancin ɓoye addu'a akan bayyana ta. Sannan ya ce, Alhassan Basari ya ce, Ai, Allah ya ba mu labarin wani bawansa a cikin Alkur'ani, wato annabi Zakariya alaihi salam a suratu Maryam farkon sura, Allah ya ce zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya rahmatu rabbika abdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا الله مدفك يا بام مثال باوانسا abin da ya sa alhassan bakari ya kawo sunan bawansa saboda Allah ne ya kira annabi zakariya da bawa din saboda darajar shi zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya don haka yasa alhassan bakari yake cewa Allah ya kawo labarin abdan salihan radiyallahu bi fi'lihi abin da yasa Allah ya kira shi abdahu bawansa saboda Allah ya yarda da shi da'iman duk inda kaje Allah ya kira wani da kalmar bawa ya jingina shi gare shi to ya ji daɗin abin da Allah abin da ya aikata masa wato ya yarda da abin da ya aikata masa zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya wato bayani game da rahamar mahaliccinka wanda ya mabawansa annabi zakariya alaihi salam idna da rabbahu nida'an kafiya lokacin da ya kira mahaliccinsa amma kira na boye kaga an yaba ma aikin annabi zakariya sannan aka bayyana aikin nasa ya kira Allah kira a boye wannan shine abin da Allah ya so qala rabbi inni wa hanal azmu minni yace ya Allah tsufa ta kama ni kashina yayi rauni washta'ala ar-ra'su shayban ga furfura ya keto amma dai ban samu haihuwa ba walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ni ko ban zama shaqiyi ba game da roƙonka ban taɓa roƙonka wani abu ba illa ijaba fi du'a face na tarar da ijaba ga addu'a da nayi walam tarudda ni qattu fi ma sa'altuka ban taɓa roƙonka kayi watsi da abin da na roƙe ka ba ka jefar da bukata ta ba duk abin da na roƙa zaka bani saboda haka ban zama wanda yake mara rabo game da addu'anka ba domin shaƙiyi shine wanda ya zama Allah ya nisantar da shi daga samun ijaba ko da ya roƙi Allah ba zai Allah ba zai karba ba abinda Al-Hasan al-Basri yake kafa hujja da shi shine muhimmancin boye addu'a muhimmancin boye addu'a a suratul a'raf ud'u rabbakum tabarru'an wa khufya ku kira mahalicin kuna masu tawali'u ku kira shi a boye ya riga ya gaya muku zatinsa ma yana kusa da mai roƙonsa to na me za ka bayyana kiran tun da zatin Allah yana kusa da mai kiransa me amfanin ka daga murya don ka kira Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka kiran Allah a boye yana da muhimmanci shine ibnu taymiya da ya kawo waɗannan bayanai fassaran babban tabi'i al-Hasan al-Basri game da waɗannan ayoyi wannan ta suratul a'raf da kuma waɗannan na suratul maryam sai ya ce wa fi ikhfa'i du'a fawaidun adida baya ga cewar idan ma za ka yi la'akari da ɓoye addu'a ɗin za ka tarar da cewa tana da fa'idoji da yawa a ɓoye addu'a wato a yi addu'a a ɓoye tana da fa'idoji da yawa ya kirga fa'idoji guda goma ya jera su kaga sharhi kenan akan maganar Al-Hasan al-Basri saboda tabbatar da abin da Allah madaukake ya maza umarni tunda umarnin Allah ne ud'u rabbakum ku kira mahalicin ku wato in za ku kira Allah in za ku roki Allah a same ku da tawali'u sannan ku kira shi a boye ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ya ba mu misali da annabi zakariya alaihi salam idna da rabbahu nida'an khafiya kaga ya gwada cewar annabawan Allah haka nan suke ibn taymiya ya ce akwai fa'idoji kamar guda goma na ɗaya annahu a'zamu imana idan kai addu'a a ɓoye to ya fi nuna imaninka yana da girma ka ɓoye addu'anka ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna cewa kana da babban imani game da Allah subhanahu wa ta'ala لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي domin idan mutum ya yi addu'a a ɓoye bai ɗaga murya ba, to ya tabbata ya gaskanta abin da Allah ya faɗa kenan wai za su alaka ibadi an fa inni qaribun idan bayi sun tambaye ka ina nake ka ce ina kusa sai ka ce eh gaskiya ne tunda ko kana kusa ba ma sai na ɗaga murya ba kaga wanda ya kira Allah a ɓoye ya fi girman imani akan wanda ke daga murya sai kira Allah sai dai fa idan ibadar haka ta zo da siffa daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai ibadar da ake bayyana ta akwai ibadar da ake boye ta na biyu annahu a'zamu fil adabi wa ta'zim ibn taymiya yace kuma ka kira Allah a boye ya fi nuna kai dinnan kana da babban ladabi sannan kana girmama Allah sosai kana da babban ladabi kana girmama Allah sosai ya ba da misali da sarakuna na duniya ya ce li annal muluka la turfa al aswatu inda idan ka je gaban sarakuna ba ka daga murya idan ka je gaban masu mulki ba ka daga muryarka wa man rafa'a sautahu ladaihim maqatu duk wanda ya daga murya gaban sarki sarki yana kyamarsa saboda amsa guda take ba mu sarki bayani guda yake gabatar mu sarki wanda mutumin ba shi da baya girmama wato sarautar shi wannan mutumin domin inda yana girmama sarautarsa da bai daga murya gaban shi ba ibn taymiya ya bada misali sarakunan duniya yana gamawa sai ya ce walillahi almasalul a'la Allah shi ke da misali mafi daukaka Allah shi ke da misali mafi ɗaukaka fa idza kana yasma'u du'a al-khafi idan Allah yana jin addu'an da aka yi a boye fala yaliku bil adami man yadayhi illa qabdu sawti bihi sai ladabi ga wanda ya zo gaban Allah shine ya sassauta murya ba ya daga murya ba ladabi ga wanda ya zo gaban Allah ya daga ya kaskanta murya safa ya daga ba yace na uku annahu ablagu fi tabarru'i wal khushu'i alladhi huwa ruhu du'a ainihin ruhi na addu'a shine a samu tawali'u a samu kaskantar da kai idan aka rasa tawali'u to addu'a ba ta da tasiri ruhi na addu'a don haka yasa Allah ya hada suri guda ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku roki Allah kuna tawali'u ku roki Allah a boye tawali'u shine zama kana da kaskanci kana da suranta kaskanci a zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah idan za ka yi roƙo yana da kyau ka ɗauki siffa na mabukaci siffar mabukaci ko ita ce siffa na kaskanci saboda ka dole sai ka nuna tawali'u komai dukiyarka Allah ka sani ni talaka ne kai ke da wadata Allah ka bani ko ka ƙara min albarka a ciki to cewar kai wato mabukaci ne kai kana kaskantar da kanka ne gaban Allah inna ma yas'alu mas'alata miskinin zalilin mutum yana roƙo roƙo na mai bukata mai kaskanci saboda haka yasa ya kamata a samu tawali'u tare da mutum wannan dalilin yasa Allah ya hada su wuri guda a suratul ara ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku kira Allah kuna masu tawali'u ku kira Allah a boye yace wa hadhihi halu la ta'ti ma'a raf'i sauti bid-du'a aslan idan ana bukatar a samu kaskanci a samu tawali'u to ba yadda za a yi a ce mutum ya daga muryarsa kuma akwai tawali'u tare da shi ana samun tawali'u ne ga wanda ya kaskantar da murya yace ba ga wanda ya daga muryarsa lokacin addu'a ba na hudu annahu ablagu fil ikhlas idan mutum yana addu'a a boye to an fi samun ikhlasi akan wanda zai bayyana addu'arsa abinda ake nufi da ikhlasi kana yin abin ne tsakaninka da Allah akwai tsaftan zuciya kana yin kana roƙon wannan addu'a ne tsakaninka da Allah babu riya a cikinsa idan kana so ka guji riya to ya kamata sai ka ɓoye addu'arka ka ɓoye buƙatarka ga Allah subhanahu wataala yace na biyar annahu ablagu fi jam'iyyati alqalbi ala zilla fi du'a idan ma kana son ka roƙi Allah to samun mallakan zuciyarka kai kanka sai fa idan kana kaskanta muryarka amma idan kana daga murya zuciyar ta kama baka mallake ta ba zuciyar taka ma baka mallakanta Allah wajen addu'an da kake ga Allah fa inna rafa sauti yafruquhu fa kullama khafada sabtahu duk sa'ilin da mutum ya sassautar da muryarsa kana ablaga fi tajridi himmatihi wa qasdihi lil mad'u'i subhanahu idan ka kaskantar da muryarka lokacin kake iya mallakan zuciyarka lokacin ne ake samun ka tattara manufarka wuri guda har ma kuma kana suranta bukatar ka ga Allah amma idan kana daga murya fa ba zai yiwu ba saboda bayyuwa ka mallaki zuciyarka alhali mutum yana daga murya yace na shida wa huwa min nukatil ba'ida jiddan annahu dalun ala qurbi sahibihi lil qaribi la mas'alata nida'il ba'id lil ba'id wato yana tabbatar da gaskanta maganar Allah gare ka idan dai kana gaskanta murya إذ نادى ربه نداء خفيا wannan dalilin yasa Allah ya yabo ga Annabi Zakariya alaihi salam iz nada rabbahu nida'an khafiya saboda me ya kira mahaliccinsa kira a boye iz nada rabbahu nida'an khafiya kamar yana nuna cewa me yasa Allah ya yabo ga Annabi Zakariya sai ya bada amsa ai dalilin yabo ga annabi zakariya saboda ya kira mahaliccinsa kira na boye falan mastahbara alqalbu qurba allahi azza wa jalla wa annahu aqrabu ilayhi min kulli qaribin akhfa du'aahu ma amkanahu ibnu taymiya yace lokacin da annabi zakariya ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kusa gare shi fiye da kowa ya gaskanta maganar Allah don haka sai ga ba amfanin ma ya daga muryarsa eh wannan ya shafi annabi zakariya alaihi salam saboda haka sai ibn taymiya ya bada misali da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai hadisin abu musa al-ashari wanda yake bayani wani lokaci da sahabbai suka yi tafiya zuwa jihadi kunna ma'a rasulillah fi gazati mun kasance tare da manzon Allah zamu tafi wani yaki faj'alna la naqadu sharafan wala na'lu sharafan wala nahbitu fi wadin babu tudun da zamu hau babu gangaren da zamu shiga face mun yi kabbara amma idan zamu yi kabbara rafa'na aswatana bi takbir muna daga muryar mu yana da kyau idan mutum yana tafiya ya rika yin zikirin Allah wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma daga murya fa lokacin kabbara din qala yace fadana minna rasulullah dama akwai tazara tsakanin mu da manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso kusa sai yace ya ma'ash ya ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum yani kuffu anfusakum warfuqu ala anfusikum ku sassauta marayukanku ku kame bakunanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iban ba kurma kuke kira ba kuma ba na nesa ba inna ma tad'una sami'an basira wanda kuke kira din nan me ji ne me gani ne innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati manzo Allah yace wanda kuke kira din nan yafi kusa da ɗayan ku fiye da wuyan raƙumin da yake kanta fiye da wuyan taguwar da mutum yake kanta kusancin Allah gare ka yafi kusancin raƙumin da mutum ya hau shi ne ibn taymiya yake to kaga wannan ya auku ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya musu cewa ba wai kurma suke kira ba ba kuma fakakke suke kira ba na nesa wanda suke kira Allah mai ji ne mai gani ne kaga ya tabbatar da koda zatin sa bata kusa jin Allah yana kusa da kowa ganin Allah yana kusa da kowa sannan sai ya tabbatar da qurbuz zati yace innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum wannan qurbuz zati ne ba qurbus sam'i wal basari ba kaga ya fara magana da cewa inna ma tad'una basami'an basira kuna kiran mai ji mai gani sai yace innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum ana magana zati wanda kuke kira din nan zatin sa yafi kusa da ɗayan ku min unuqi rahilatihi fiye da wuyan wato taguwar da yake kanta kaga ya bada cewa idan kana roƙon Allah to kana kusa da zatin Allah subhanahu wataala shine ibn taymiya yace wa hadha aqrabu min ad-da'i yani huwa qurbun khassun laysa qurban amman min kulli ahad saboda kai sa idan mutum yana addu'a yana samu wani kusanci na musamman ga Allah subhanahu wataala fa huwa qaribun min da'ihi wa qaribun min abidihi Allah yana kusa da masu kiransa Allah yana kusa da masu bautansa wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid saboda haka sai Allah yake ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya bayan ya riga ya gaya mana yana kusa da mai kiransa yana kusa da mai bautansa to sai yace idan za ku kira shi ku sassauta murya kaga fi al-irshad wal ilan bi hadha al-qur'an idan ka daga murya ka gaskanta maganar sa kenan idan ka daga murya fa a baka gaskanta maganar manzon Allah ba baka gaskanta wato abin da annabi ya gaya masa habbai ba inna ma tad'una sami'an basira innakum la tad'una asamma wala ga'iba domin idan ka daga murya wajen kiran Allah kaga kenan ka yadda Allah yana nesa saboda ka zaka daga murya har sai murya ka ta dushe ko kuwa ka yadda Allah kurma ne bare Allah ya annabi ya tabbatar mana wanda kuke kira yana ji yana gani yana ma kusa da mai bautansa mai kiransa idan ka gaskanta ya za a same ka ibn taymiya yace za a samu baka daga murya idan zaka yi addu'a yace na bakwai annahu ada ila dawami talab wa su'al idan kana addu'a wato a sirrance baka daga murya wannan ya fi taimakonka a samu ka dade kana addu'a din fa inna lisana la yamallu wal jawarihu la taqab saboda dama baka daga murya ba bare a ce harshenka ya gaji ko gaɓuɓɓan jikinka sun gaji babu ƙosawa ba gajiya kana addu'an nan a sirrance ne bi khilafi ma idza rafa'a sautahu fa innahu qad yamallu lisan idan kana daga murya harshenka yana iya gazawa yana iya samun rauni tabu'ufu quwahu wa hadha nadhiru ma yaqra'u wa yukarrir fa idza rafa'a sautahu fa innahu la yatulu lahu yace duk inda ya magana mutum yana daga muryarsa to ba zai dade ba amma idan yana kaskantawa ba za a dade yana yi idan ma bukatunka da yawa idan kana kaskanta muryarka lokacin addu'a sai ka dade kana roƙon Allah waɗannan bukatu ba tare da ka samu matsala ba kaga kenan addu'a in an yi ta a koye fa'idar ta yafi a ce an bayyana yace na takwas anna ikfa addu'a ya ab'adu lahu min alqawaid almushawwishat idan kana addu'a baka daga murya to baka samun matsala baka samun matsala na waɗanda za su iya zuwa su katse ma hanzari fa inna da'i idza akhfa du'ahu lam yadir bihi ahad lokacin da kake addu'a a boye babu wanda ya sani fala yahsulu ala hadha tashwishin babu wanda ma zai zo ya rikitar da kai wala gair wa idza jahara bihi farraqat lahu al arwah al bashariyya wala bud wa mana'athu wa arabathu da zaran kana addu'a ka daga murya to lokacin shaidanu za su zo su yi kokari su raba ka da wannan ni'ima domin ni'ima ce wanda har ya samu damar roƙon Allah ya samu wata ni'ima walau lam yakun illa an an ta'alluqaha bihi yubzi'u alayhi himmatahu fa yad'ufu athar ad-du'a idan aka ce mutane sun sani to za a samu shaidanin da zai kokarin raba ka da shi yace na tara anna a'zama ni'matil iqbal wa ta'abbud mafi girman ni'imar Allah ita ce bautansa sannan karka manta cewa duk ni'imar Allah akwai mai hasada a kanta in ji ibn taymiya babu ni'ima ta Allah da tafi girma kamar Allah ya baka damar ka bauta mishi idan kaga kana ibada to babu shakka ka samu kyautar Allah mai girma hankalinka yana wajen kokarin sanin littafin Allah hankalinka yana kokarin wajen ibada to ka samu kyautar Allah mai girma saboda bautan Allah ni'ima ne haka kuma idan kaga kana roƙon Allah nan ma bautu ni'ima ce sai ce to kar mu manta cewa duk wani mai ni'ima kuma yana da mai hasada li kulli ni'matin hasidun ala qadariha daw daqqat aw jallat ko mi kankantan ni'imar da ka samu akwai wanda ke maka kyashi a kanta saboda haka idan ka samu kyautar Allah na yin addu'a to da zaran ka daga murya kana addu'a nan mai hasada ka tabbatar masa kana abin da baya so din saboda kana roƙon abin da shi kuma bai son a ce ka roƙi Allah to saboda haka shi kuma zai kokari ya ga cewa ya raba ka da wannan addu'a saboda kada ka samu abin da kake roƙo ibn taymiya ya bada misali da annabi yaqub alaihi salam lokacin da annabi yusuf yayi mafarki ka duba dai mafarki ne mafarki mutum yayi kurum a lokacin da annabi yusuf yayi wannan mafarki ya tashi ya gaya wa babansa a farkon suratu Yusuf abinda baban nashi Annabi Yaqub alaihi salam ya gaya masa shine kala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida إن الشيطان للإنسان عدو مبين Kala ya bunayya babansa annabi Yaqub alaihi salam yace ya kai ɗana, kaga dai mafarki kai? La taqasus ru'yaka ala ikhwatika wannan mafarkin kar ka gaya ma ƴan uwanka. Dan mafarkin mai kyau ne, fa yakidu laka kai dan za su kulla maka makirci. Saboda ƴan uwanka suna da basira, suna da hankali, in suka gane ma'anar mafarkin to za su yi mahasada. Inna shaytana lil insani aduwwu mubin. shi shaidan ga mutum makiyi ne mai bayyana kiyayyarsa duk wani alkhairi ko mai kankantansa shaidan yana kokarin ya ga cewa ya raba dan adam da shi menene abin da ya shafi mafarki mafarki fa kai ka fito ka gaya ma yan uwanka baban ya ce kar ka yarda mafarkin tunda mai kyau ne ni'imar Allah ne boye abinka yace wa kazalika yajtabika rabbuka وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ya ce wa kazalika ya ji tabi ka rabbuka baban ya riga ya gane fassarar mafarkin annabi yaqub alaihi salam ya gane fassarar mafarkin yaronsa annabi yusuf alaihi salam saboda haka yace wa kazalika kamar yadda kai wannan mafarki ya ji tabi ka rabbuka akwai alamar Allah ya zabe ka kaga ya zabe shi kenan daga cikin sauran yaran wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ya sanar da kai fassarar mafarkai wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imar sa a kanka ni'imar da za a baka wa ala ali yaqub ni'ima ce wacce ta shafi zuriyata tunda annabi yaqub yake gaya wa dansa idan aka maka ni'ima to an yi ma zuriyata ni'ima wato Allah ya yi ma zuriyata albarka kenan kama atamma ha ala abawayka min qablu ibrahim wa ishaq albarkan da Allah ya ba ma annabi Ibrahim da annabi Ishaq irinsa ne irin wannan albarkan ne Allah ya dawo zai mun saboda haka wannan mafarki ba karamin alkhairi bane gare ka Allah ya yi ma annabi Ibrahim alaihi salam kyautan yaro annabin Allah shi ma shine annabi Ishaq sai gashi irin wannan kyauta ni ma yanzu an mun ni annabin Allah Yaqub sannan gashi an ba ma ɗana annabci Yusuf kaga an min kyauta irin wanda aka yi wa iyaye na kyauta to wannan ba karaman ni'ima bace a duniya waɗanda suka samu wannan ni'imar ba su da yawa wannan mafarki karka yadda ka faɗa musu saboda haka ibn taymiya yace kowace ni'ima ka samu a duniya li kulli ni'matin hasid duk wata ni'ima tana da mai hasada kanta ala qadariha wa kam min sahibi qalbin wa jam'iyyatin wa halin ma Allah ta'ala قد تحدث بها واخبر بها فصلبه اياها الاغيار yace mutum nawa ne zai samu wata alama ta ni'imar Allah idan ya bada labari shikenan masu kyashi sai su kwace da ya bada labari sai masu kwaci masu kyashi su kwace wannan ni'imar gare shi don haka yasa walihaza yusil arifuna wa shuyukh malamai masana Allah inji ibn taymiya suna wasiya بحفظ sirri مع الله ta'ala malamai masana Allah suna wasiya a yi kokari a tsare sirri tsakanin bawa da Allah kamar yadda aka samu hadisin manzon Allah idan aka samu a lahira akwai aiki guda da kai babu wanda ya sani sai Allah kawai to a dalilin wannan aiki guda ɗayan zaka shiga aljanna saboda haka dan adam yayi kokari ya tsare sirri tsakaninsa da Allah idan kana roƙon Allah wani abu ya kamata Allah kaɗai ya sani ولا يطلع عليه أحد yace wal qawmu a'zamu shay'an kitmanan li ahwalihim ma Allah azza wa jalla wa ma wahaba Allah min mahabbatihi wal uns bihi abinda Allah ya mabawa kyauta shine wanda malamai suka fi kokarin tsarewa kyautan da Allah ya mabawa ko babu kyautan da ta kai ka samu son Allah a zuciyarka har ka samu yarda da Allah a zuciyarka za ka iya kiran Allah ka roƙe shi abu saboda kana son sa kana yarda da shi to idan akwai wannan kyauta a zuciyarka ka ɓoye ta babu wanda ya san girmanta sai Allah subhanahu wataala yace na ƙarshe na ƙarshe yana da kyau mu sani ita addu'a da zikiri matsayin su guda duk sa'ilin da zaka kira Allah zikirin sa kake idan kana addu'a kana kiran Allah Allah ka bani Allah ka bani to roƙon da kake ma Allah ma zikiri ne in ji ibn taymiya cewa da kake Allah ka bani shi kansa zikiri ne wato fa huwa zikirun wa ziyada baya ga cewar zikirin Allah ne sannan ka samu ƙari akan zikirin Allah ƙari akan zikirin Allah shine kana neman wata buƙatar ka Allah biya maka kama anna zikra summiya du'a li tadammunihi li talabi shi ma zikiri Allah annabi ya kira shi addu'a ne saboda manzon Allah ya ce afdalud du'a'i alhamdulillah manzo Allah ya ce mafi falalan addu'a ita ce ka ce alhamdulillah kaga kenan alhamdulillah wanda kowa ya san zikirin Allah ne sana'un mahbun tsantsan yabo ne ga Allah don in ka ce alhamdulillah kana yabon Allah ne amma duk da haka manzon Allah ya ce ai addu'a ce alhamdulillah du'a har ma ya ce cikin addu'o'i babu addu'an da tafi daraja kamar addu'an da aka ce alhamdulillah me yasa yace li anna alhamda mutabamminun الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب saboda idan ka ce alhamdulillah yabo da kake ma Allah ya kunshi son Allah da kirari ga Allah wal hubbu a'la anwa'i talab idan aka ce akwai son Allah tare da kai to ai akwai bukata kenan da kake da ita wurin Allah falhamidu talibun don haka mai yabon Allah mai kiran Allah ne yana kiran masoyinsa wa huwa ahqqu an yusamma da'iyan min as-sa'il talibi wa yafi dacewa ma a kira shi mai bukata shine wanda ke yabon Allah idan kana yabon Allah kai ne mafi dacewa a ce kana da bukata wajen Allah fiye da mutumin da zai roki Allah wata bukata ta rayuwarsa sai ce wal maqsudu don haka a takaice abin da ake nufi shine kulla wahidin min ad-du'a'i wadh-dhikri yatabammanu al-akhar da zikiri da addu'a wato matsayinsu guda dukkan su sun dauki hukunci guda wa yadkhulu fihi saboda haka yasa Allah subhanahu wata'ala yayi magana irin wacce yayi akan addu'a kaga addu'a ya ce ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya amma a suratul a'raf wanda zamu zo a karshen sura fa yana magana akan zikiri da ya zo magana a kan zikiri ya ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu
ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صاد ودون الجأر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين ƙarshen suratul arab kaga a nan farkon suratul arab Allah ya yi magana akan addu'a ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya ku kira Allah mahalicin kuna tawali'u kuma ku kira aboye a ƙarshen suratul arab fa sai ya magana da annabi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana da shi wazkur rabbaka fi nafsika kai zikirin mahaliccinka a cikin ranka idan za ka yi zikirin mahaliccinka ya kai Muhammad ka yi zikirinsa a cikin ranka sai ya ce mene tabarru'an wa khifa kaga nan ma sai aka kawo shi irin yanda Allah ya faɗa lokacin da yake magana akan addu'a don tsarin su guda ne wazkur ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya nan kuma yace واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول باتارد تابين مغنرك با دون الجهر من القول باتارد كابين مغنرك با بالغدو والآصال كي ونن ذكرن سافد يما ولا تكن من الغافلين كرفة كسن شكين غافل الله don haka sai ibn taymiya yace in ka lura amara nabiyahu Allah yayi umarni ne ga annabi shi kansa Allah yana umarni ga annabi shi kansa wazkur rabbaka annabi ake magana da shi ko an yazkurahu fi nafsihi idan zai yi zikirin Allah yayi zikirin nan ta yaya yayi zikirin Allah a cikin ransa inji Allah subhanahu wataala saboda haka in ka koma ga fassarar tabi'ai kamar al-Imam Mujahid ibn Jurayj da sauransu malaman farko suna cewa umiru an yazkuruhu fi sudur abinda Allah yake umarni shine idan za ka yi zikirinsa ka yi zikirin ka yi zikirinsa a cikin kirji bi tabarru'i wal istikana a samu tawali'u a tare da kai a samu nutsuwa a tare da kai duna raf'i sauti wa siya kar a samu daga murya lokacin da za ka yi zikirin Allah subhanahu wataala saboda haka yace ta'ammal kaifa qala fi ayati zikri wancan aya ta karshen suratul a'raf tana magana akan zikirin Allah ka gwada ta da wannan aya ta suratul araf wanda muke kai tana magana akan addu'an Allah ka gwada tsakanin su zaka ga duk sun zo da ma'ana guda can Allah ya ce wazkur rabbaka wazkur rabbaka fi nafsika kai zikirin mahaliccinka a cikin ranka inji Allah subhanahu wataala tabarru'an a same ka da tawali'u idan kana zikirin wa khifatan a same ka da tsoron Allah shi yasa aka kawo kalmar khifa a inda ya shafi zikirin Allah saboda ibada ce idan za ka yi zikiri za ka yi ibada ga Allah kana suranta girman Allah saboda haka yasa aka kawo kalmar a same ka da tsoron Allah sannan sai aka ce wa dunal jahri min alqawli wanda baya bukatan fassarar wani malami kada a bayyana magana idan an ce kada a bayyana magana me ake nufi ka yi zikirin nan a ɓoye a cikin ranka bilgudu wal asa yace to ka gwada da kuma wannan aya ta suratul araf ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya ya ku musulmai ku kira Allah mahalicin ku kuna tawali'u ku kira shi a ɓoye yace fa zakara tabarru'a fihi ma ma'an idan aka zo maganar addu'a an ce akwai tawali'u ud'u rabbakum tabarruan idan aka zo maganar zikiri fa واذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا kaga akwai tawali'u wajen zikirin Allah akwai tawali'u wajen addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala illa dai yace khassa du'a bil khufiya an ce addu'a ayi ta aboye lima zakarna min al hikam wa ghairiha wa khassa dhikra bil khifa sannan zikiri kuma Allah ya ƙara mar bayani da cewa idan za a yi shi a samu tsoron Allah li hajati zakiri ila al khawfi saboda idan kana zikiri kana bautan Allah ne wanda kake bautan nan ku akwai buƙatar ka suranta girmansa kaga idan ku zaka suranta girmansa a zuciyarka dole ka ji tsoron shi saboda haka yasa aka hada zikiri da tsoron Allah da sassauta murya da tawali'u akai bayanin su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna dhikra yastalzimu al-mahabba wa yusmiruha wa la budda liman akthara min dhikrillahi an yusmira lahu zalika mahabbatahu idan dai kana son zikirin Allah ya samar maka son Allah to dole ne sai wannan zikiri na Allah ya dace da umarnin da yayi Allah ya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam don haka da zikiri da addu'a matsayinsu guda ne ba su da bambanci kamar inda ya faɗa ya ce inna kulla wahidin min addu'a wa zikiri ya tabammanu al-akhar da addu'a da zikirin Allah hukuncin su guda ne abinda aka ce kar ayi a wannan zaka samu wancan ma an ce kar ayi in ba wasu nau'uka wato na ibada wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kebe su ba saboda haka sai Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu ƙetare iyaka Allah baya son masu ƙetare iyaka wannan abu muhimmi ne ta sashin zikirin Allah da kuma sashin addu'a ya kamata mu san da shi innahu la yuhibbul mu'tadin lalle shi Allah bai son masu ƙetare iyaka dan yace wal ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku kira Allah mahalicci ku kuna tawali'u ku kira shi a boye lalle Allah bai son masu ƙetare iyaka me ake nufi da ƙetare iyaka me ake nufi da kalmar al-mu'tadin malamai magabata kamar al-Imam Hussein bin Muhammad ar-Ragib al-Asbahani yace al-i'tida'u mujawazatul haqq idan mutum ya ƙetare gaskiya to sai a ce wato yayi ta'adi al-mu'tadin masu ta'adi waɗanda Allah baya so su ne waɗanda ke keta da gaskiya haka ya zo a tajul arus musamman saboda akwai hadisai guda biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar mana ƙetare iyaka ɗin wato shine wuce ainihin karantarwar manzon Allah akwai hadisin sa'ad bin abi waqas wanda yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sayakunu qaumun ya'taduna fil du'a nan gaba za a samu jama'an da suke ta'adi wajen addu'a yana sahihul jami'i sabiyar hadisi na 3671 sannan a sahihu sunan abi dawud hadisi na 96 akwai hadisin kuma abdullahi bin ma'aqil wanda yake kama da hadisin sa'ad bin abi waqas abdullahi bin mugaffal wanda abu ya auku tsakaninsa da yaronsa yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai yakunu fi hadhihi al-umma qaumun ya'taduna fi du'a saboda shi wannan yaron baban ya ji shi yana addu'a addu'an kuwa akwai alamar wuce iyaka اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها يا الله إنا روقنك كجنا من ببن بيني فري كجنا من فرين بيني دزار الناشق الجنة تداما سإنترد شي kaga kana gaya ma Allah ga inda ma kake so a ma gini ga irin ginin da kake so a yi maka a cikin aljanna ga wurin da kake so ma a maka ginin kaga akwai shishigi ya kai ka san aljanna tana da kofar da in ka shiga akwai damanka akwai hagunka ya kai ya kai kasancewa aljanna tana kama da gidanka na duniya tana kama da irin bene da za a gina a nan duniya har kake ce ma Allah a gina maka irinsa wannan shishigi ne shine baban ya ce masa kai yaro sallallahu aljanna ka dai roki Allah ya baka aljanna kawai in ya baka aljanna ni'ima duk tana ciki wa ta'awwaz bihi minan nar ka nemi tsarin Allah kada ya sa ka a wuta don idan ka samu tsarin Allah game da shiga wuta shikenan ka samu kariya daga azabar Allah amma kar ka ce idan an sa na aljanna a bani kaza a bani kaza na shishigi ne saboda na ji manzon Allah yana cewa sayakunu fi hadhihi al-umma qaumun ya'taduna fi at-tahur fi at-tuhuri wad-du'a a wannan al'umma za a samu jama'an da suke wuce iyaka waɗanda suke ta'aji ta wajen tsarkinsu da kuma addu'a. Saboda haka idan aka ce, innahu la yuhibbul mutadin Allah bai son masu ta'aji, ana nufin Allah bai son masu wuce iyaka ta wajen addu'ansu Allah bai san masu wuce iyaka ta wajen tsarkinsu tunda ya zo a fassarar waɗannan sahabbai shi yasa a littafai na luga kamar lisanul arab a mujallar na goma sha biyar shafin talatin da ɗaya ya ce a ta'addi mujawazatu shay'i ila gairihi abinda ake cewa ta'addi shine a ƙetare abu a kai ga wani a ƙetare ainihin hukuncin addu'a a faɗa ma wani wannan shine bayanin da ya zo cikin bada'i'ul fawaid na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallal na uku shafi na 524 yace al-i'tida'u fi du'a abinda ake cewa ta'adi a addu'a ta'adi a zikirin Allah shine kayi shi sabanin karantarwar manzon Allah wanda duk zai yi aiki da ya saba ma abinda manzon Allah ya karantar Allah ba zai so shi ba kai kanka ka sani Allah ba zai so mutumin da ya saba ma annabin da ya aiko ya karantar da mu sunnarsa ba saboda haka yasa Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ƙetare iyaka baya son masu ƙetare karantarwar manzon Allah al-i'tida fi du'a huwa kullu su'alin yunaqidu hikmatallah ana cewa idan mutum ya ƙetare iyaka ta wajen addu'a sai a ce to ko dai ya roki abin da ba a roka saboda akwai abin da bai kamata ka roƙa ba akwai abin da bai dace da kai ka roƙe shi ba saboda ya saba ma ainihin tsarin halittar Allah kamar misali ya Allah ina son yanda yanda ka ba ma annabi Muhammad dama ya kira wata ne ma ina son ka ba ni dama in ringa kiran wata da taurari kaga ka wuce iyaka saboda darajar ka ba ta kai ta manzon Allah ba dan me za ka roƙi irin abin da manzon Allah Allah ya bashi ko ka ce ya Allah ina son ka bani matsayi irin na annabi Muhammad a gidan aljanna kaga wannan ma ya zama shishigi saboda Allah ya riga ya ɗaukaka manzonsa ya keɓe masa martabarsa sama da taka saboda haka idan mutum ya roƙi abin da bai kamata ya roƙa ba sai a ce ya wuce iyaka wa ya tazammanu munaqabata shar'ihi wa amrihi ko kuwa ya zama ya saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala aw ya tabammana khilafa ma akhbara bihi ko ya zama ya kunshi sabanin abin da Allah ya bada labarin sa fa huwa i'tida'u la yuhibbuhu Allah wa la yuhibbuhu sa'iluhu wa la yuhibbu sa'iluhu Allah bai son mutumin da zai roke shi abinda ya saba ma ka'ida saboda haka idan mutum yana irin wannan roko shi ma Allah bai son shi yace wa fussira al-i'tida'u bi raf'i sauti aidan fi du'a'i wa dhikr sannan malamai suna fassara ta'adin da annabi da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani baya son masu ta'adi wasu malamai suna fassara wannan ta'adi da daga murya a lokacin addu'a saboda haka idan ka daga murya kana addu'a to kana yi abin da Allah ba so idan ka daga murya kana zikirin Allah kana yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so ibn jarir yace a tafsirinsa al-imam tabari min al'itida'i yana daga ƙetare iyaka raf'u sauti fi du'a'i wannida fi du'a'i wasiya mutum ya ɗaga muryarsa a lokacin da yake addu'a ya ringa kururuwa yana ihu wannan ya saba ma ka'ida yana cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa bai son masu yinsa kamar a tafsirin ibn al-jawzi zadul masir fi ilmi tafsir ya kawo bayanai kamar kashi uku yake cewa inda za ka dubi fassarar da malamai suka yi mata adidin nan wajen addu'a za ka tarar da cewa ko dai na ɗaya an yada o alal mu'mini na bisharri akwai malamin da ke cewa abin da ake nufi da ta'adi ga addu'a shine la'akari da addu'an da kai wanda zai yi addu'a yana roƙon sharri ya auka ma ‘yan uwansa musulmai to ya yi ta'adi a addu'a wanda zai yi addu'a yana tsinuwa ga ‘yan uwansa musulmai wannan ya yi ƙetare iyaka wajen addu'a. Na biyu, an yi ma la ya sahi min manazil anbiya. Malamai suna kasa wato suna fassara wannan kalma ta ta'adi da Allah yake bai son mai yinta ta wajen addu'a. Akwai kaso na malamai da suke ganin abin da ake nufi shine mutum ya roƙi masaukin annabawa. Mutum ya roƙi wata kyauta da Allah ya ba mu annabawa ya ce shi ma yana son Allah ya bashi. To babu shakka wannan ta'adi ne ga addu'a saboda Allah ba zai baka matsayin da ya ba mu annabawa ba. na uku akwai malaman da suke fassara ta'adi ga addu'a annahu al-jaharu fi du'a shine mutum ya bayyana addu'a din idan mutum ya bayyana addu'a to babu shakka ya aikata laifi wannan kusan duk littafin tafsiri sun yi magana akai kamar tafsirin ibn jarir wato jami'ul bayan yana cewa wa qila huwa ikhtira'u da'watin la asla laha fi shar'i akwai malaman da suke cewa ka kirkiro addu'an da ba ta da asali daga manzon Allah nan ma ketar iyaka ne wa qila al-i'tida'u huwa an yas'ala Allah ma lam tajur sunnatuhu bi i'ta'ihi ka roki Allah abinda ba a san cewa Allah yakan ba ma bawa irinsa ba ka roƙi Allah ya baka abin da ba a san cewa Allah yakan ba mu bayi irinsa ba to idan kai kai irin wannan addu'a yana zama ta'aji ga addu'a Allah madaukaki ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna cikin ƙasa bayan ta gyaru wannan ma sharadi ne na karban addu'a kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa a majmu'u fatawa mujallal na 15 shafi na 26 domin abin da ke kawo rashin zaman lafiya wato shine barna ga addinin Allah idan mutane suna barna ga addinin Allah to babu shakka bukatar su ba za ta biya ba idan misali kuna addu'a Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu zaman lafiya amma kuna shirka to shirkan nan da kuke ita ke hana ku samun zaman lafiya shine abin da ake nufi da la tufsidu fil ardi ba'da islahiha idan kuna addu'a kuna roƙon Allah ya biya muku bukata to kada ku yi barna a cikin ƙasa saboda Allah madaukaki ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un qul siru fil ardi fanzuru قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين wato ibnu taymiya yana fassara wannan magana ta Allah cewa idan kuna son a amsa muku addu'a kada ku yi barna yace abin da ake nufi da barna shine na farko matakin farko shirka ga Allah idan dai kuna son addu'an ku ta karbu to ku tabbata ba ku shirka da Allah subhanahu wa ta'ala domin shirka ita ke kawo tashin hankali a duniya zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un idan kaga fitina bala'i ya auku kasa to mu duba ayyukan mu kamar yadda ibn atiya yake fada yace wala ta'sau fil ardi fayumsika Allahu al-matara ibn taymiya ya kawo misali da fassararsa yace ai abinda Allah ke cewa shine kar ku saba masa in kun saba mar to zai rike ruwan sama sai ku kasa samun wato sai ku kasa samun ruwa kaga kenan saban ku shi ya jawo aka hana ku ruwan sama don haka shirka ita ke sa musiba ta zo ko da an yi addu'a idan ba a bar shirkan ba to wannan addu'a ba ta da tasiri wannan dalilin yasa Allah ya kawo maganar fasadi bayan yayi magana akan addu'a la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yadda ku yi barna a cikin ƙasa bayan an gyara ta idan kuna barna cikin ƙasa to ko da kuna addu'a addu'ar ku ba ta karbuwa ya ba da misali yake cewa har ma har ma an samu labari da ke cewa idza qahaqa al-maqaru duk sa'ilin da aka samu fari faddawabu tal'anu usata bani adam dabbobin duniya suna tsine ma 'yan adam suna cewa wato suna cewa Allahumma la'anhum ya Allah ka la'anci yan adam bi sababihim ajdabatil ardu wa qahatal mataru a dalilin yan adam ƙasa ta bushe sannan ruwan sama ya ɗauke kaga sababin ɗan adam yasa Allah ya kawo fari don haka yasa yake cewa idan kana buƙatar Allah ya amshi addu'anka to matakin farko shine ka tabbata ka bar shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, la tufsidu fil ardi ba da islahiha. Al'imam al-Qurtubi ya ce kuma ba shirka kaɗai ba, dukkan wani laifi akwai buƙatar ka nisance shi, matukar kana buƙatar ijaba ta Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ma ka ga alamar ijaba ta wannan istidraji ne, Allah ka tsare mu. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah mu ke gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك